الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض عباد الله يقول الباري سبحانه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعد للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عباد الله دخلنا اليوم في رهاب شهر عظيم شهر الطاعات والخيرات شهر رفع الأعمال الصالحات إلى الله تعالى شهر استقبال رمضان إنه شهر شعبان الشهر الذي كان يجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعات والقربات روت سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفطر قدمه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال afala uhibbi an akuna abdan shakura muttafaqun alai kana kasiru siyam fi sha'ban falam yasum shahran ba'da ramadan aksar mimma sama min sha'ban aw mimma sama fi sha'ban igtanim hadha ash-shahr akil muslim bil infaqi litazkiyati an-nafs min ash-shuhwi wal bukul wal ananiyah wa saddan lihajati al-fuqara' واليتامى والمساكين والمحرومين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اغتنم هذا الشهر أكل المسلم في قضاء الفوائد وهو شهر الذي انقضى فيه فوائد الصيام لمن لم يقضي الصيام الذي عليه اغتنم هذا الشهر أكل المسلم من مراجعة القرآن الكريم فلنهرس فيه على تلاوة القرآن وتدبره وفهم معانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون اغتنم هذا الشهر أكل مسلم لأنه شهر استقبال رمضان فالاجتهاد فيه ينشدك على على الأعمال الصالحة فتدخل رمضان وأنت عامل الإيمان آلي الهمة فلنكن همتنا عالية بأن نفوز برد الله تعالى ونكون من عباده المقربين فقد امتدها فقد امتدها الله تبارك وتعالى أصحاب الهمم العالية فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا عباد الله ولنج ولنجد اخلاصنا لله من كل عمل لا بد ان يتزكى على نيه او ان يتزكي على نيه او ان يرتكز على نيه صالحه ولا بد من تحرير النيه من المقاصد الدنيويه وصرفها لله تعالى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاخلاص ايها المسلمون له فوائد كثيرة أنه يقربك لله تعالى ويجعلك تفوز بردوانه وصوابه والإخلاص يجعلك تصاب بالآخرة وإن لم تعلم أي وإن لم تكن بالعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها ففعلها كتب الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها ففعلها كتب الله له عنده سيئة واحدة بخاري ومسلم وكذلك أخرج ابن أبي الدنيا في في في, في الأكلاس عن ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال إذا صحت الدمائر غفرت الكبائر وإذا عزم العبد على ترك الآثام جاءت الفتوح أن يبتهي الله عليه بأعمال صالحة بسبب صلاح نيته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba ɗan abdullahi farin jaka da bawan Allah ne mazan Allah ne wanda Allah ya turo shi da alƙur'ani da addinin musulunci gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan haka ya yan uwana cikin addinin Allah babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka nan babu shari mafi zama shari fiye da abin da aka kagaye cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukan bid'a bata ce dukan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu bayan nan ya yan uwa yau muna yinin juma'a wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha'aban ɗaya ga watan takwas na musulunci shekarar hijira 1446 kutubar mata yau a wannan masallaci namu na ummi na hawa'u da ke nan unguwar bago a nan bayan makarantar 'yar mata ta doma a fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da marabtar shi wannan wata na sha'aban mara bala lema da shigowar wannan wata mai albarka kutubar ta kunshi irin abubuwan da ya kamata musulmi ya fara shiri ya fara damara a wannan watan wanda yake dab da zuwan watan ramadan mai tarin albarka ƙur'ani yana cewa ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi ko ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijinku ku yi gaggawar neman aljanna wanda aljannan nan gidan dan aljanna Allah yake cewa ka ardi sama'i wal ard kamar fadin sama da ƙasa shine fadin gidan dan aljanna Allah ya bamu aljanna o idjal lil ladina amanu billahi wa rusulihi wannan gida ya zama readymade an tanadar da shi ne ga waɗannan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah wannan farla ce ta Allah wanda yake biya wanda ya so cikin bayansa ya Allah ka ba mu Allah kuma shi ne ma'abucin farla mai girma ya ‘yan uwa masu albarka mun shigo farfajiya ta wani wata mai girma watan ɗa'a watan neman kusanci ga Allah watan ɗamara da kimtsi watan shiri watan da ake so a yawaita aikin alkhairi jikinsa watan da ake ɗaɗɗaga ayyukan bayi zuwa ga Allah wata ne wanda yake fuskantar watan ramadan gaba da gaba wannan wata kuma shine watan sha'aban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantaccen hadisi ya tabbatar da kan cewa yana kokari linkin balinki a cikin wannan wata wajen kusanci ga Allah wajen yi masa da'a da neman kusanci ga Allah wajen ayyuka na alkhairi mabambanta juna an samu hadisi daga ummina Aisha Allah ya kare da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kane yaqumin al-layl ma'aiki ya kasance yana tsayuwan dare hatta ya tafattara kadamahu tsaban tsayuwa har sai kafafunsa suna kumbura domin dadewa da yake a tsaye nana Aisha take cewa da shi ya rasulullah ya kake aikata irin wannan aiki har kafarka tana kumbura gashi Allah ta'ala ya ce ya ma gafara gaba da baya inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya ma gafara gaba da bayanka ya akai kake haka har kafafuwanka suna kumbura saboda tsayuwa sai ma'aikin Allah ke ce da ummina Aisha radiyallahu anha yake cewa Aisha yanzu ba kiya so na zama bawa mai godiya ba kiya so na shiga cikin bayin Allah masu godiya Allah ya min irin wannan ni'ima da baiwa kowa a duniya ba kuma sai na kwanta na kama bacci ni ma ba zan yi wani yunkuri na nuna wa Allah godiyata ba ashe a matsayinka na musulmi da Allah ya halice ka yayi ka musulmi ya baka lafiya yayi ka mai gudanar da ayyukan addini yayi ka ba mahaukaci ba yayi ka ba dan kwaya ba yayi ka ba dan ta'adda ba to wannan kadai ya isa ya sa ka tsaka wa Allah godiya wa'ansun mu da yawa suna nan sun kama hanyar wuta gadangadan sun san aikin da suke aikatawa aiki ne wanda yake fusata Allah amma sun tafi aikin ko juya baya ba sai kai da Allah ya zabe ka ya rakkaza ka a wannan layi kake kokarin taka sawo magabata wajen ayyukan alkhairi to wajibi ne gare ka gode wa Allah kamar yadda ma'aikin Allah ya tsaya yake gode wa Allah har kafafunsa sun kumbura ba don iya zunubi ba ba don ya saba ma wa Allah ba a don ragen godiya ga Allah da ni da kai wani aiki muka yi na nuna wa Allah mun gode masa game da ni'imar da ya mana ta musulunci wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun tsaya kuna ƙididdige ku ƙirga ni'imomin Allah Allah ce ba ku isa ku ƙirga ba babbar ni'ima Allah ya yi mu musulmi ne Allah da kansa yake cewa huwa sammakumul musulmi ni ne na raɗa muku sunan musulmai wannan kadai ya isa ya sa ka tsaya tsayin daka ka dinga yi wa Allah godiya in wayo ne akwai wanda ya fika in ilimin zaman duniya ne akwai wanda ya fika in tarin dukiya ne akwai wanda ya fi ka amma Allah bai kaddara musu hawalayin musulunci ba suna can wajen musulunci wanda in sun mutu a wannan layin ba su dawo ba to tabbasu ta ce muku musu indan Allah ya so cikin mashi'arsa da kaddarawarsa da kai da ne duk muna wancan layi kuma ba wanda ya isa ya hana Allah haka to tunda Allah ya kaddara mana zama cikin addini da hankalinmu da rayuwarmu da mutuncinmu da iyalanmu da karewa kanmu kima da mutunci ya kamata mu tsaya mu dinga yi wa Allah godiya ya raya ka kana salloli a jami'i kana zuwa juma'a kana azumi kana abubuwa na addini wannan ba karamar ni'ima bace manzon Allah ya ce Aisha ba ta so na zama babu mai godiya hadisin iya cikin littafin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasiru siyam fi sha'ban mai yawan azumi ne a wannan wata an ce manzon Allah babu wata da yake yawaitar azumin nafila cikinsa kamar watan sha'ban ba watan da yake azumi a cikinsa mafi yawa in ka cire ramadan to sai watan sha'ban kuma amma idan watan ya je rabi ya haura rabi ma'aikin Allah iya dakatar da azumi har yake cewa ina so na shiga ramadan da ƙarfi na daga yau ɗaya ga wata ka yi ƙoƙarin shiga layin masu neman kusancin Allah wajen yawan aikin alkhairi a wannan wata azumi ciyarwa sada zumunci yawan karatun alkur'ani ka rike wuta wajen ayyukan alkhairi kai koyi da manzanka kai koyi da annabinka kai saran zama aljanna ɗaya da annabinka gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yawan aikin azumi ne na nafila cikin watan sha'aban bayan Allah mu sani cewa mu yi kokarin ribatar wannan wata mu ribace shi wajen yawan ciyarwa domin mu tsarkake numfashinmu mu tsarkake rayukanmu daga rowa da ainihin a da son kai da kuma mu yi kyauta mai sadaka don mu toshewa fakirai bukatunsu Allah ta'ala yana cewa falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi mazghaba yatiman za makaraba aw miskinan za mataraba daga cikin aikin da zai hayar da kai kadar ko na wuta ya hayar da kai gada ta wuta akwai it'amun fi yawmin zi mazghaba akwai ciyarwa akwai ciyarwa a irin wannan yunnai masu wahalar rayuwa akwai ciyarwa da bayarwa da taimakawa Allah ta'ala da yake tambayar yan wuta wani dalili ne yasa ga su a gabar fada wuta ma salakakum fi saqar yaska ce qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin daga cikin dalilin da yasa ga su a wuta ba sa ciyar da dukiyarsu ga miskinai ba sa taimako ba sa tallafawa ba sa dafawa to wannan iya cikin dalilin ne kai su gidan wuta kai kokarin ci da bayin Allah miskinai marayu waɗanda suka kame mutuncin kansu ba sa bara ba sa roƙo suna nan da yawa a cikin al'umma ka dinga sacin kana taimakon su domin ka tsarewa kanka fishin Allah ka tsarewa kanka azabar Allah subhanahu wataala Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba zamantowa akan gwadabe na kwarai ba har sai kun ciyar da abin da kuke so kun dau dukiyar ku da kuke kauna kun ba da ita saboda Allah saboda neman yardar Allah to wannan iya cikin abin da zai dora ku a gwadabe tafiya aljanna bayan Allah masu albarka mu sani cewa muribaci wannan wata muribace shi domin wata ne na alkhairi wata ne kuma da ake rama abubuwan da suka kubuce maka na Ramadan da ya wuce musamman waɗanda ake bin su bashi musamman iyaye mata duk wanda ake binta bashin azumin ramadan to a wannan watan shine deadline ta yi ƙoƙarin kirama shi yasa imamu maliku allah ya masa rahama yake cewa duk wanda ya sakacin ƙin biyan azumin ramadan wanda ake binsa jinya ko tafiya ko wani abu wani ramadan ɗin ya dawo bai rama ba don sakaci to idan ya rama sai ya ciyar domin a yi nasa sakaci ne ya hana ya rama wata goma sha ɗaya ya kamata a rama tuna na aisha an ce allah ya ƙara yadda da ita tana yawan rama azuminta da ake binta a wannan watan na sha'ban idan ana bin ka azumi ana bin iyalinka azumi ana bin ƴaƴanka azumi to a yi ƙoƙarin a rama su a farko farkon wannan wata domin kada ramadan ya shigo ya same ka da bashin azumi a kanka bayan allah mu sani cewa mu ribaci wannan wata na sha'ban wajen muraji'an alƙur'ani mu zauna mu dinga tilawan alkur'ani muna bibiyarsa muna fahimtar ma'anoninsa mu yi kwaɗayi cikin mu shiga cikin layin makaranta alkur'ani masu ƙoƙarin tadabburin ayoyinsa da fahimtar ma'anarsa Allah ta'ala yake cewa wa haza kitabun anzalallahu sai ce qur'ani wannan littafi inji Allah mun saukar da shi ne mubarakun kujiyan da Allah yake siffanta alkur'ani da albarka ashe duk mai neman albarka idan ya bar ƙur'ani to ba albarka yake nema in dai albarka kake nema ta rayuwa da 'ya'ya da dukiya ka kama alƙur'ani kitabun anzalnahu ilaika sai Allah ce mubarakun mai yawan albarka inji Allah mai yawan albarka sai ya ce fattabi'uhu ku bi alƙur'ani ya bayin Allah ku bi umarnin Allah cikinsa ku halu da abin da ubangiji ya hane ku sai ce wattaqu la'allakum turhamun ku dinga jin tsoron Allah ko da za ku samu rahmar Allah subhanahu wataala mu ribaci wannan wata na sha'ban ya ƴan uwa li'annahu sha'alu shahru istiqbal ramadan wata ne wanda in ka sa hannunka sai ka kirge tsakanin mu da ramadan da shi mu ribaci wannan wata mu yi kimtsi na fuskantar wannan wata mai alkhairi mu yi ta kokari ka sabarwa da kanka aikin alkhairi kafin ramadan ya zo sai ka higa ramadan cikin nishadi zuciyarka a raye kana da himma madaukakiya wajen rashin kasala da ƙoƙarin dagewa da rabauta cikin ramadan mu yi ƙoƙarin himmar mu ta aliya madaukakiya bi an nafuza bi radallahi ta'ala mu yi kokarin rabauta daga cikin fallan Allah Allah ta'ala yana cewa a minal mu'minin rijalun daga cikin masu imani akwai wa'ansu mazaji sadaku ma ahadullah alai sun gaskata irin alƙawarin da Allah ta'ala ya musu Allah ya ce duk wanda yi kaza na alkhairi zan ba shi kaza to sun gaskata مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت سبع سبع سنابل sun gaskata wannan innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im sun gaskata wannan kine sadaqu ma ahadullah alai duk wanda ya ciyar Allah zai linka masa Allah zai mai kaza duk wanda ya kaza Allah zai masa kaza to Allah ya ce daga cikin mu'mini akwai bayin Allah mazaje da suka gaskata alƙawarin su tsakaninsu da Allah nayi kokari kai kokari ne ga cikin wannan layi mu yi ƙoƙarin gaskata dukkan abin da Allah ya saukar mana sai ya ce faminhum man qada mahaba daga cikin waɗancan bayan Allah iban farko sahabbai akwai wanda burinsa ya cika ya mutu kan alƙawarin Allah wa minhum man yantabir daga ciki akwai mai dawo ko iya jira ajali ya zo masa kan wannan layi sai Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canja ba duk wahala bai sa sun canja sun bar Allah ba Allah ya sa muna wannan layi bayan Allah masu albarka mu sani mu yi ƙoƙarin tajaddidin ikilasu muna dab da wata mai alkhairi wanda matsala ɗaya tana iya sa ka yi asara aikinka gaba ɗaya shi ne matsalan rashin ikilasi yi ba don Allah ba tun daga yanzu ka fara dagewa kana roƙon Allah Allah ya baka himma da kuma ikilasin zuciya duk abin da za ka yi in dai babu ikilasi to wannan abin Allah baya kallonsa wa ma'umiru illa liya abdullahi mukhlisi na lahuddin sai an samu ikilasi sai an samu yi dan Allah to ka sabarwa da zuciyarka wannan duk abin da zaka yi karka duba dan adam karka duba mutane ka duba Allah shi kada yake bada sakamako shi kuma kada yake hukumantarwa ka duba Allah a dukkan ayyukanka na addini shi kadai ne mai biya dan adam ba shi da lada daya ko bai iya goge zunubi daya cikin tarin aikinka ka yi ƙoƙarin neman yardar Allah wajen jaddada ikilasi da yi don Allah da kuma neman yardar Allah masani ya uwa masu albarka mu jaddada ikilasunmu a kowane irin aiki kowane irin aiki iya buƙatar tarkizin niyya ka tabbatar da niyyarka mai kyau ce wala budda min tahririn niyya min al maqasid dunawiyya mu tsaftace nuyoyinmu daga cikin manufa ta duniya mu tsaftace nuyoyinmu ya ƴan uwa daga cikin manufa ta duniya musamman ‘yan uwa ɗaliban ilimi da iyaye malamai wanda kuke shiga gaban al'umma ake ganinku kuke shiga talabishin da wayoyi al'umma suna ganinku a duk duniya to ku yi ƙoƙarin sanya ikilasi a ranku kar ku yi don burgewa kar ku yi don a ce bayanku kar ka yi don a ce kafiwa ne in wannan niyya ta shigo to aikinka ya zama haba a masu ba masu dukiya idan za ku ciyar ku tabbatar da kun sa ikilasi masu taimako idan za ku dafa ku dafa don Allah duk wanda zai yi aikin alkhairi ya yi don Allah ramadan ne a gabanmu ramadan ne a gabanmu karka shiga ramadan da mummunan niyya ko da niyyar da take cike da burin duniya ka shiga da niyya mai kyau niyyar neman aljanna niyyar neman rahamar Allah da gafararsa bayan Allah mu sani cewa mu yi kokarin juyar da niyoyinmu da zukatanmu zuwa ga neman yardar Allah mu bar duniya da abin da ke cikin ta wajen niyyar aikin alkhairi ma'aike yake cewa innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka suna damfara da niyya wa innamal likulli imrin ma nawa duk dan adam akwai niyyarsa ta aikin su a duniya sai yake cewa duk wanda ya hijira dan Allah to ladan hijirarsa iya ga Allah wanda ya hijira dan duniya ko wani ko wata mace da ya gani iya so ya aure ta to fa hijratu ila mahajar ilayhi hijirarsa tana nan kan abin da hijira a kansa malaman shari'a suka ce wannan hadisi ya ɗau one third na addinin musulunci gaba ɗaya ya ɗau kashi ɗaya cikin ukun addinin musulunci duk aikin da babu niyya mai kyau to Allah baya kallonsa ga misali guda biyu bashi da kai da ka karba da wanda ya baka inda kun kiyaye shari'ar Allah to lada Allah yake bauku an ce ba da bashi ma ya fi ba da sadaka lada an fahimci wannan amma wanda ya karɓi bashi da mummunan niyyar ba zai mayar ba to manzan Allah ya ce ɓarawo sunansa agun Allah na karɓi bashi ka karɓa shi da niyya mai kyau shi da mummunan niyya duk aiki ɗaya kuka yi me ya bambanta sakamakon ku a gun Allah niyya ce ga aure ya halatta a ɗaura aure da ambaton sadaki ba a bayar ba wanda ake ce masa ajalan an ɗaura aure amma sadakin sinan da kwana kaza ko wata kaza in dai an bayyana sadakin jama'a sun ya halatta amma manzo Allah ce duk wanda ya aure sadaki ajali amma a zuciyarsa ba niyyar da niyyar ba zai bayar ba to manzo Allah ya ce mazinaci ne a gun Allah me bambanta wancan da wannan niyya ce za ku yi aiki da mutum iri ɗaya har ka fi shi ma in niyyarka ta gurɓata ba ruwan Allah da aikinka mu yi ƙoƙarin gyara niyoyin mu ya ƴan uwa don mu nemi yardar Allah subhanahu wataala ikhlasi ya ƴan uwa musulmi iya da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idar yin aiki dan Allah iya kusanta ta ga Allah duk wanda yake yi dan Allah to iya ƙara kusanci ga Allah sannan kuma zai saka tafuzu bi riwadi bi ridwanihi wa sawadi ikhlasi zai saka dace da neman yardar Allah kuma ka samu sakamako daga Allah ikilasi ya ji aluka tusabu bil akhira zai saka samu lada a lahira wa in lam taf'al bil amal ko da baka aikata aikin ba in dai niyya ta kyautata to kana cikin wanda ubangiji zai baku sakamako a lahira manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba al hasanati was sayyi'at Allah ta'ala ya sa mala'iku su rubuta ayyukan da zaka samu lada da ayyukan da kai kuma zaka samu zunubi suma bayyana zalika sannan ubangiji ya bayani sai yake cewa man amma bi hasana duk wanda ya niyyar aiki mai kyau amma falam ya amala bai aikata aikin ba ba kataballahu lahu inda hasana kabila Allah zai baka lada cikakke guda daya yanzu kai niyya zaka yi zumunci bayan la'asar misali wani dalili yasa baka yi ba to sai an baka ladan wannan zumunci kai niyyar zaka yi sadaka ka je ka tada abin sadakar babu to sai Allah ya baka ladan wannan sadaka baka aikata aikin ba amma in niyya ta kyautata manzon Allah ce za a baka hasana kamila hakanan idan kuma ka aikata aikin manzon Allah ya ce Allah zai sa a rubuta maka asharu hasanat kyawawa guda goma ila saba'u mi'a dhif har zuwa linki 700 har ila abatin kasira har zuwa ga linki ma da bashi da iyaka kuma wannan malamai sun ce ikilasi ne wanda ya fi ka yi don Allah sai ya fi ka samun lada agun Allah shi ne idan azafin kasira hakanan duk wanda ya niyyar aikata mummuna bai samu dama ya aikata mummunan ba ku ji hikima ta Allah sai a bashi lada kuma ka yi niyyar saɓan Allah baka saɓi Allah ba lada za a baka amma ka yi niyyar saɓan Allah ka saɓe shi sai a baka zunubi kwaya ɗaya can kuma za a baka lada goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa linkin balinki wannan duk iya zuwa ne sanakamakon niyyar ka zuciya mai ka niyyata mai ka aikata wannan hadisin ya cikin littafin bukhari kuma hadisi ne abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi musani ya uwa ibn abi dunya ya fito da wata magana daga ibn hazmi Allah ya kara musu ya rahama yake cewa iza salatu dama'ir idan niyyar ka ta inganta gufratul kaba'ir to Allah zai gafarta maka manya manyan zanubanka kyakkyawan niyya tana sa Allah ya maka gafara wa iza azama al-abdu ala tarkil atham idan bawa yayi niyyar barin aikin zunubi ja'atul futuh sai wani bude ya zo masa daga Allah ay yaftahi Allahu alaihi bi a'malu salihah Allah zai mai bude dinga aikata aiki mai kyau na alkhairi bi sababi salahi niyyatihi domin niyyarsa ta yi kyau Allah yana cewa ku bayin Allah masu imani ku ƙara kiyaye dokin Allah wa qulu qawlan sadida idan za ku faɗi magana ku faɗi magana wanda da dace da shari'a yuslihi lakum a'malakum sai Allah ya muku gafara zunubanku ko kuma sai Allah ya gyara zukatanku wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya muku gafara zunubanku bayan Allah musu albarka mu sani cewa yayi dadi liman lam yusib damman haraman ga mutumin da ya mutu bai zubda jini na haramun ba ya dada da gare ka gare ne ka mutu a cikin zunubanka babu zubda jini wannan ka ci nasara ya yi daɗi ga wanda ya mutu a zunubansa ba cin mutuncin ɗan adam a ciki ya yi daɗi ka mutu a tarun takardunka a duba ba cin dukiyar ɗan adam a ciki tunda waɗannan abubuwa manzan ala a hajjinsa na ban kwana yake cewa ala inna dima'aku wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum jininku dukiyarku mutuncinku haramun ne akan ku inji manzan Allah kai kokarin kiyaye jinin dan uwanka ka yi ƙoƙarin kare mutuncin ɗan uwanka ka yi ƙoƙarin kare dukiyar ɗan uwanka wannan manya-manyan zurubai ne kar ka yadda ka je da shugaban Allah ya dadana ga wanda ya je gaban Allah ba shi da wannan laifin duba liman lam yu'zi bari'an min azru madalla ga wanda ga wanda bai cutar da kubutaccen mutum ba duk mutumin da ba shi da laifi baka cutar da shi ba a gaban Allah ka tsira amma ka guji jifan mutum kubutacce daga Allah ka jefe shi da zunubin da bai aikata ba wannan iya cikin manya-manyan zunubai a gun Allah walam yatasabbab fi ida'ihi kuma kai sanadi aje a cutar da shi ba duba liman ja'ala hawahu taba'an lima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam yayi dadi ga wanda san zuciyarsa tabi abin da manzon Allah ya zo da shi Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ya ba mu ikon yi daji kuma Allah ta'ala ya karba mana mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da yake fara wannan da kansa yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma idhil islam wal muslimin اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله قاموا دب رمضان الله كشقد دمو رمضان ده إيماني الله كشقد دمو رمضان ده إيماني ده لافيا الله كبام إيكون يما بوتا ذا رأى تكون وانشان واتا كما الله تعالى هكرب أمانا يا الله قا رمضان يا منصور الله دكا ونك انشرا يوا da al'ummar musulmi suke ciki akwai Allah ka fudda mu ya Allah Allah ka mana arziki da rahamarka da gafararka Allah ka mana arziki da buɗi da gare ka Allah ka mana arziki da sauki da gare ka al'umma mu ƙara wa Allah godiya dan domin yanzu nan muna jin labaran abubuwa suna faruwa na alkhairi na saukar farashin abubuwa wanda wannan daga Allah ne kawai na san mai furi kutu ba iya cewa in da wanda ya sai amfani abinci da kaka wata biyu baya zuwa yanzu zai siyar asara zai domin a yanzu Allah ya so a samu sauki to sauki agun Allah yake kar mu sake da addu'a mu dinga neman sauƙi da gare shi duk da duniya za su haɗa kan ba za su yi sauƙi ban Allah ya so sauƙi sai yayi ba wanda ya sai hana abin abun Allah ya Allah da kansa ya sauƙaƙa abin domin ya nuna muku ya isa yi ba abin da ya fi ƙarfinsa kar mu manta da Allah mu kama ɗan adam mu dinga neman sauƙi da gare shi ya Allah ka mana sauƙi ya Allah ka sauƙaƙa mana da gare ka ya Allah ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka ƙara mana lafiya da imani akwai masu neman addu'o'i wasu rubutu wasu ba da sako to duka muna tawassuli da tsayuwar mu a wannan masallaci a wannan yini ya Allah ta'ala dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah dukkan masu neman wani abu na alkhairi a gonka ya Allah ka bamu ya Allah duk masu neman tsari wani abu a gare ka ya Allah ta'ala ka tsare mu ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ya Allah ta'ala muna roƙon ka masu taimakon addini Allah ka dafa musu ya Allah ta'ala wanda ya gina wannan masallaci Allah ya mai sakayya da aljanna sunan mahaifiyarsa da ya sawa masallacin Allah ta'ala ya kai rahama kabarinta Allah ya sa da ita cikin samun rabo a irin wannan lada da ake samu da sauran mahaifanmu gaba ɗaya da suka rasu Allah ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya mana albarka bayan Allah Allah ta'ala yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman